من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته insha Allah za mu ɗora a kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul mujadala karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta hudu bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala yayin game da abin da ya shafi zihari da kuma hukunce-hukuncen zihari ba abu ne da musulunci ke maraba da shi ba mutum ya ma matarsa zihari ko ya dinga rantsarantse akan zai sake ta a musulunci zama ana yin sa ne cikin alkhairi in za a rabu ma ana rabuwa ne a cikin mutunci jama'a mun fahimta ko to idan kuma ziharin ya zo ya afku Allah subhanahu wata'ala sai ya ba da hukuncin da sai an gabatar da wannan hukunci kafin kuma a sake komawa a ci gaba da zamantakewan auratayya ma'ana saduwa ta gudana tsakanin ma'aurata yan tabawa idan bai samu ba azumin wata biyu a jere azumi guda sittin a jere kaga mutum a ya baro aiki in shaharai ne mutatabi'ai wata biyu wannan na bin wannan idan bai samu ba sai ciyar da miskinai sittin Allah ya ce mun yi muku waɗannan dokoki ne mun samar muku da waɗannan tsari da rahama ne Allah ce domin ku yi imani da Allah da manzansa Allah ya tabbatar da mu akan imani yau za mu tashi a farkon aya ta biyar Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين الله مدوكتين سركيتي innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu ay alladhina yukhalifuna Allah wa rasulahu yushaquna Allah wa rasulahu Allah yace waɗanda suke saba wa Allah suke saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke adawa da Allah suke adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kubitu kama kubita alladhina min qablihim Allah yace an kaskantar da su an walakantar da su Allah ce kamar yadda aka walakantar da waɗanda suka gabace su jama'a mun fahimta alkabutu huwal izlal kaskanci karanta kubitu uzillu kama kubita alladhina min qablihim Allah ya ce an kaskantar da su ma'ana waɗanda ke saba wa Allah ke saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kubitu an buga kaskanci a kansu kama kubita alladhina min qablihim kamar yadda aka buga kaskanci ma al'ummomin da suka gabace su jama'a mun fahimta dama da kaskanci da walakanci da ɗaiɗaita a rayuwa sababinsu shine sabon Allah idan kana so ka walakanta ka zama kai ba kowa ba ka zama banza to ka kama sabon Allah jama'a mun fahimta saba ma Allah saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mabudi na bude kowane irin sharri a rayuwar dan adam jama'a mun fahimta Allah ya ce waɗanda ke saba wa Allah ke saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an buga kaskanci da walakanci a kansu kamar yadda aka ɗora kaskanci da walakanci akan waɗanda suka gabace su jama'a mun fahimta duk wani kunci da matsatsi haka ibnul qayyim yake faɗa a cikin adda'u waddawa yace Allah ya kulla alaka tsakanin sabon Allah da ɗaiɗaicewar bawa Allah ya kulla alaka tsakanin saƙon Allah da bawa ya shiga halin kakanikayi kamar yadda Allah ya ƙulla alaƙa tsakanin wuta da ƙuna jama'a mun fahimta? in baka ƙone ba baka sa hannunka a wuta bane in ka saka ai da ka ƙone to yadda Allah ya ƙulla alaƙa tsakanin wuta da ƙuna haka Allah ya ƙulla alaƙa tsakanin saƙon Allah da shiga halin kakanika yi jama'a mun fahimta ibn al-qayyim yace Allah ya kulla alaka tsakanin sabon Allah da shiga halin kakanika yi kamar yadda ya kulla alaka tsakanin fasawa da fashewa jama'a mun fahimta ka je ka dauki ice koyin ɗakin ka ka buge shi da icen in bai fashe ba baka buge shi bane haka ne ko to idan baka walakanta ba wallahi ba sabon Allah ka kama ba jama'a mun fahimta dukkan wadda yayi nitso a cikin sabon Allah to yayi nitso a cikin kaskanci da walakanci a cikin rayuwa wannan haka duk al'ummar da ka daga wannan a ce an walakanta ta wannan an kifar da ita waɗannan an mai da su birrai waɗannan duk abinda ya ja musu wannan shine laifi jama'a muna fahimta misalsalu da yawa Allah ya bamu a cikin alkur'ani al'ummomi da yawa an halakar da su waɗansu an kifar da su waɗansu an musu ruwan wuta waɗansu an mai da su birrai waɗansu an tsine musu albarka duka kowace al'umma da kaga an mata haka meye dalilin da yasa aka mata haka shine laifi jama'a muna fahimta in dai zaka saba ma Allah in dai za ka kulla alaƙa da sabon Allah to babu yadda za a yi kuma ka zauna lafiya. Jama'a mun fahimta? Allah ya ce wa Adan, wa Samuda, wa ƙatta bayyana lakum min masakinihim.
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يجي وآدم da adawa wa samuda da samudawa wa qad tabayyana lakum min masakinihim Allah ya ce, ai wani sashi na gidajensu ya bayyana gare ku in ji Allah, ai kun ga inda suka zauna, kun ga gidajensu, kun ga wajen zamansu, ai ku kun san ba ire-iren ku ne suka zauna a cikin waɗannan gidajen ba kuma kun san ba ire-iren ku ne suka sassaki irin waɗannan gidajen ba jama'a mun fahimta وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم الله يتي شيطان ني يقاية رمس دموغم أيكنسو فصدهم عن السبيل سيكنجسو gabarin tafarkin Allah wa kanu mustafsirin Allah ya ce amma suna da wayewarsu duk abin da aka zo musu da shi na aikin Allah Allah ya ce sun fahimta sun gane Allah sai ya ce wa qaruna wa fir'auna wa hamana Allah ya ce da qaruna da fir'auna da hamana ولقد جاءهم موسى بالبينات حقيقة النبي موسى عليه الصلاة والسلام يا جي مسو ده حجوجي بيننو سكا كافرتي سكا يفدا ده النبي موسى وما كانوا سابقين الله يتي أما دي بسو سيري منبا الله يتي منشي مسو فكلا أخذنا بذنبه أي فكل واحد منهم أخذنا بذنبه الله يتي كواني دينسو من كاماشي دليفينسا باقل إن باقل سببية fa kullum a kazna bi zambihi kowane ɗaya mun kama shi saboda laifin da ya yi in ji Allah jama'a mun ji laifinsa shi ya zama sanadiyar halakar da shi shi ya zama sanadiyar azabtar da shi faminhum man arsalna alaihi hasiban Allah ya ce daga cikinsu akwai wadda muka tura ma iskar guguwa ta halakar da su su ne adawa wa minhum man man akazathu sayhatu Allah ya ce daga cikin su akwai wadda tsawa ce ta halakar da su ba samudawa ba kenan wa minhum man kasafna bihi al-arda Allah ya ce daga cikin su akwai wadda muka kispe kasa da shi ba karuna ba wa minhum man agarakana Allah ya ce daga cikin su akwai wadda muka nutsar da su a cikin ruwa hamana da fir'auna kenan wa ma kana Allahu liyazlimakum Allah yace Allah bai kasance ya zai zalunce su ba ma'ana ba ya halakar da su ne don ya zalunce su ba walakin kanu anfusuhum yazlimun Allah yace su suka zalunci kansu da kansu jama'a mun fahimta to haka shi laifi yake in dai mutum zai dulmuya a cikin sabon Allah malam babu yadda za a yi al'amura su daidaita mishi wannan tsarin kuma a kansa Allah ya ajiye duniya a kansa jama'a mun fahimta ba wani mai lissafi wani mai calculation wai da zai iya gano hanyar da za a bi a zauna lafiya ana kuma saba ma Allah ba zai yi ba ina da duniyan duniyan Allah ne kuma mu da muke duniyan Allah ne yayi mu to Allah ne ya bada wannan tsarin kaga duk wani wanda ba shi yayi duniya ba ƙarya ne ya zo ya ma duniya wani lissafi jama'a mun fahimta ba zai yi ba tunda ba nashi bane to wanda yayi duniyar ka'idar da ya ajiye ma duniya kenan Allah da'a biyayya da'a biyayya shi ke samar da alkhairi da walwala zaman lafiya ma bayi jama'a mun fahimta banu isra'il Allah ya ba su labari a cikin littafin attaura ta annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa da su yi wani babban saƙon Allah manya-manyan saƙon Allah har guda biyu a cikin al'ummar wa ƙabaina ila bani isra'ila fil kitabi
فإذا جاء وعد الله ما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا أسى ربكم أن يرحمكم
يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا Allah ya ce, wa ƙabaina ila bani Isra'ila fil kitabi ai, auhaina ila bani isra'ila fil kitabi Allah ya ce mun yi wahayi wa banu isra'ila a cikin littafin da muka basu la tufsidunna fil ardi marratayn Allah sai ya basu labarin cewa za ku yi wani babban sakon Allah wani babban fasadi har sau biyu a bayan ƙasa jama'a mun fahimta Allah na basu labarin wani abu da zai faru da su a cikin al'ummarsu yanzu mu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labarin wa'yansu abubuwa da za su bayyana a ƙarshen duniya ba sai ya ce abu kaza zai bayyana abu kaza zai bayyana abu kaza zai bayyana annabi yakan ce za wani lokaci zai zo muku kisan kayi zai zama ruwan dare har za a kai ma yadda kisa yayi araha wadda yayi kisan in aka tambaye shi aka ce wane me ya ma ka kashe shi shi ma bai san me ya mishi ya kashe shi ba wadda aka kashe in aka tambaye shi aka ce kai me kai aka kashe ka shi ma bai san me yayi aka kashe shi ba jama'a haka ne idan mutum ya je tashan mota ya saka bom ya tashi irin yara da suke tallan nan shi idan an ce menene suka yi ya kashe su shi ya san dalili ita idan aka ta da ita aka ce mata ke me kika yi aka kashe ki za ta san me ya kashe me yasa aka kashe ta to ai ana ba mu labarin abin da zai afku a cikin al'umma ko to Allah sai ya ma banu Isra'ila wahayi ta hannun manzannin su cewa la tufsidunna fil ardi marrataini cewa za ku yi wani babban sabon Allah wani fasadi har sau biyu a bayan ƙasa wala ta'allunna uluwan kabira da ku wuce gona da iri babban wuce gona da iri ma'ana za ku ƙetare iyaka jama'a mun fahimta Allah sai ya ce fa iza jaa wa'adu ulahuma idan wa'adin farko na wannan fasadi biyun ya zo shi ba sau biyu da su yi ba da su yi na farko kuma su yi na biyu Allah sai ya ce fa iza jaa wa'adu ulahuma idan wa'adin farko ya zo suka dulmuya a cikin sabon Allah suka shiga sabon Allah suka yi fasadi a bayan ƙasa Allah ya ce ba'athna alaikum ibadan lana Allah ya ce sai in ta da waɗansu bayina su far muku jama'a mun fahimta ba asna alaihim alaikum ibadan lana Allah ya ce sai in ta da waɗansu bayina in turo waɗansu bayi su kawo muku farmaki uli ba'sin shadidin Allah ya ce kuma sun iya yaƙi na fitina mayaƙa ne na ƙarshe marasa imani Allah ke sai tun kudo muku su fajasu kilalar diyari ai fafafu kilalar diyar Allah ce ba fa buga buga da ku da su ba za su dinga bin ku ne lungu lungun gidajen ku suna karkashe ku jama'a mun fahimta wa kana wa'adan maf'ula Allah ya ce wannan kuma alkawari ne zartacce in dai kun afka masabon Allah Allah ya ce za ku ga wannan babban bakin ciki da wannan tashin hankalin jama'a mun fahimta wallahi abin da ya faru da banu Isra'ila kenan ana nan kawai sai suka tsunduma cikin sabon Allah suka yi dumu-dumu a cikin sabon Allah to kawai Allah sai ya tada wani kafiri aka jarabce su da wannan kafirin kawai sai ya hauro musu ya zo ya karkashe su kisan kiyashi ya rushe gidajensu da kamfanoninsu ya kama matansu da 'ya'yansu a matsayin bayi duk abin da zai amfane su ya lalata kafin ya tafi al'amarinsu gidajensu garuruwansu sai ya zama kufayi bayan Allah muna ji ai dama Allah ce wa kana wa'adan maf'ula to bayan sun gamu da wannan bala'i da fitina sun gamu da wannan bakin ciki da tashin hankalin to kuma sai suka dawo zuwa ga Allah dama idan aka ji jiki ba ana koma zuwa ga Allah ba sai a ce to ayi ta tuba ayi ta istighfari a yawaita sadakoki a ci gaba da tsayuwa kowa ya duba aikin da yake ya gyara to su ma sai suka gyara sai suka dawo daidai sai suka yi riko da littafin Allah Allah sai ya ce thumma radadna lakumul karrata alaihim alkarratu huwal galabatu wad daulatu Allah ce sai muka dawo muku da daular ku muka dawo muku da karfin ku muka dawo muku da fawon ku akan waɗancan abokan gaban ku yanzu inda zai dawo ya takale ku da kun mishi fata fata da kun ruguza shi jama'a kuna ji kun ga dawon su zuwa ga Allah ya ba su wannan karfi thumma radadna lakumul karrata alaihim Allah yace sai muka dawo muku da ƙarfinku da daularku da fawa da kuke da shi akan abokan gabanku wa amdadnakum bi amwalin wa banina Allah yace sai muka karfafe ku da dukiya muka karfafe ku da ƴaƴa waja'alnakum aktsara nafira Allah yace muka sanya ku population masu yawa yanzu ba wata tawaga da za ta iya tasowa ta zo ta yaƙe ku jama'a kun ji yadda suka sake ɗaukan seti amma kun ga setin ai sai da suka koma ga Allah ko Allah sai ya ce musu in ahsantum ahsantum li anfusikum idan kun kyautata kun mutunta kun gyara Allah ya ce kun gyara ne ma kanku wa in asa'atum falaha Allah ya ce idan kun bata kun munana Allah ya ce kun yi ma kanku ne jama'a muna ji to bayan kuma al'amura sun daidaita abubuwa sun dawo daidai to ana nan ana nan tafiya kuma sai aka sake tsunduma cikin sabon Allah ba dama kashi biyu bane to sai aka koma na biyu sai aka koma sabon sabon Allah aka yi dumu-dumu a cikin sabon Allah to ana cikin wannan sabon Allah shikenan sai ga wata tawagar sabuwa ta mayaka ta sake taso musu jama'a muna ji fa'iza ja'a wa'adul akirati Allah ya ce, To, idan wa'adin ƙarshe ya zo tun da dama biyu ne, na farko ya zo sun koma zuwa ga Allah, al'amurra sun daidaita, to Allah ya ce yanzu kuma karo na biyu ya zo sun sake tsunduma cikin sabon Allah, fa'iza ja'a wa'adul akirati liyasu'u wujuhakum ai, ba asnahum alaikum liyasu'u wujuhakum. Allah ya ce sai in sake taso da su su yiyo kanku Allah ya ce domin su muna na fiskokinku idan aka tsare ka aka maka walakanci fiskar ka yadda za ta kaskanta ƴaƴanka in sun ganka ma ba za su gane ka ba wal yadkhulul masjida Allah ya ce kuma da su sake shiga masallacin Baitul Maqdis kama da kaluhu awwal marra kamar yadda suka shiga a karon farko wal yutabbiru ma'alau tatbira ai waliyudammiru ma alau tadmira Allah yace kuma duk abin da suka haura mishi mallakar ku dukiyan ku kamfanonin ku Allah yace za su rusa shi su yi rugurugu da shi jama'a kuna ji Allah sai yace asara bukum an yarhamakum ubangijin ku yana shirye ya ji kanku da rahama wa in uttum uduna Allah yace amma in kun koma sabo Allah yace zan dawo da bakar wahala jama'a kuna ji ina dai a Qur'ani wannan yake to ka ɗauka mutane za su ɗunduma a sabon Allah kuma su zauna lafiya? Ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Idan ka ga al'umma, idan ka ga al'umma ta jarabtu da sabon Allah to ganganci da ɗanyen kai ta yi makanta. Idan ka ga mutum, wai shi juninsa sabon Allah, ka san wani yana cinyewa ne da saba ma mahalicinsa. Idan aski zai yi, askin da wadda ya halicce shi bai so, to shi wannan askin shi ne na cinyewansa idan burgewa za ta yi kwalliya za ta yi irin abinda annabi muhammadu baya so sallallahu alaihi wasallam to ita kuma irin wankanta kenan haka ne jama'a mun fahimta to wahala kenan kullum muna buga misali takaitacce na abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara ma annabi Adam alaihi salatu wasalam a matsayin jarrabawa na fitowansa daga gidan aljanna zuwa duniya. Annabi Adam shi ne uban dukkan ‘yan Adam. Allah ya halicci annabi Adam ne alaihi salatu wasalam da hannayensa, ya kuma halitta mishi matarsa. Allah ya ajiye annabi Adam alaihi salatu wa salam da matarsa na Hawwa a cikin gidan aljanna wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna
وكلا منها رغبا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الله يتي وقلنا يا آدم الله يتي سيمك تي يا آدم اسكن anta wa zaujukal jannata Allah yace sai muka ce ma annabi Adam ku huta da kai da matarka a gidan aljanna jama'a muna ji uskun anta wa zaujukal janna da kai da matanka ku je ku yi hutun ku ku zauna ku yi nishadin ku a cikin gidan aljanna wa kula minha ragadan haisu shi'tuma ku ci ku sha yadda kuke so a cikin walwala a cikin gidan aljanna Allah sai ya nuna musu itaciya daya sai ya ce musu wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min zalimin da kai da matarka kar ku kusanci waccar itaciyan kar ku kusanci wannan itaciyan za ku zama daga cikin wanda suka zalunci kansu jama'a mun fahimta wala taqraba hadhihi shajara da kai da matarka kar ku kusanci wannan itaciyan Allah ya nuna musu fatakuna mina zalimin za ku zama daga cikin waɗanda suka zalunci kansu ba an sa musu doka ba annabi adam da matarsa suna cikin aljanna suna rayuwa yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce su rayu a cikin gidan aljanna shedan ya dinga kai kawo ya dinga kai kawo akan ya sa annabi adam alaihi salatu wasalam da matarsa su ci wannan itaciyar rantsuwa ya musu shi nasiha yake musu yayi musu wannan duk abin da zai yi jama'a har ya kaima annabi adam alaihi salatu wasalam da matarsa sun ci itaciyar sun ci ice eh sun ci ice sun ci ice sun ci ice Allah sai ya kira su ونادى رب ونادى ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
bayan sun ci itaciya wa nadahuma rabbuhuma to ubangijinsu sai ya kira su su biyu da annabi adam da matarsa jama'a kuna ji Allah sai ya ce musu alam an hakuma an tilkuma shajara Allah ya ce ba na hane ku ba daga cin waccar itaciyan karatunmu na shekaran jiya da muka yi magana akan adalci ba dama duk wanda yayi wani abun da za a tume shi ai sai an bashi dama yayi magana to yanzu sun ci itaciya wana dahuma rabbuhuma ubangijinsu sai ya kiraye su su su biyun nan Allah ya ce alam an hakuma an tilkuma shajara ashe ban hane ku ba daga waccar itaciyan wa aqullakuma ashe ba na gaya muku ku biyun nan ba inna shaytana lakuma aduwwun mubin cewa shaydan maƙiyi ne mabayyani gare ku kai da matarka Allah ya ce ba na gaya muku kar ku ci ba jama'a kuna ji qala rabbana annabi adam da matarsa na hawwa'u sai suka ce ya ubangijinmu zalamna anfusana Allah mun zalunci kanmu wa in lam taghfir lana Allah har in baka gafarta mana wannan cin itaciyan ba wa tarhamna Allah in baka ji kanmu daga cin wannan itaciyar ba baka ji kanmu da rahamarka ba lanakunanna minal kasirin Allah za mu kasance daga cikin waɗanda suka yi asara ai su kan sun san Allah ko banda waɗannan kalmomi annabi adam bai ce komai ba matarsa bata ce komai ba su dai sun ba da haƙuri ma Allah jama'a mun fahimta rabbana zalamna anfusana suka ce ya ubangijin mu mun zalunci kanmu wa in lam taghfir lana Allah in baka gafarta mana ba wa tarhamna Allah in baka lullube mu da rahamarka ba lanakunanna minal kasirina to zamu zama daga cikin waɗanda suka yi asara jama'a mun fahimta Allah sai ya ba da dama ma annabi Adam ya tuba annabi Adam sai ya tuba فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الله يتي فتلقى آدم من ربه كلمات النبي آدم سيكر بكلمومي دقا أبنجدنسا سيتوب مع الله كما فتاب عليه الله يا يا فيشي Allah ya karbi tubansa ina kun ji Allah ya ce fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim lalle Allah ai mai yawan karban tuba ne Allah ai mai jin kai ne Allah ya yafe ko bai yafe ba a wani ku yace summa jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada فتاب عليه وهدى Allah ya zabi annabi Adam ya karbi tubansa ya dora shi akan nagartaccen hanya jama'a ina dai an yafe ma annabi Adam to wallahi bayan duk wannan magana ta mutu Allah ya yafe ya yafe magana ya wuce magana ya wuce Allah sai ya ce ma annabi Adam to ya fita mishi daga cikin aljannarsa jama'a kun ji Allah baka yafe bane Allah ya ce ya yafe maganan nan akwai wata ce Allah ce ba komi magana ya wuce amma dai da kai da matarka ku fita mun daga cikin gidan aljanna jama'a muna ji annabi adam da muka karanta yanzu Allah na ce mishi fakula minha ragadan haisu shi ituma ku ci ku sha a cikin walwala a gidan aljanna yadda kuke so wallahi sai da ya dawo annabi adam sai yayi noma ya samu abin da zai ci jama'a mun fahimta matarsa na na hawa'u da take gidan aljanna duk abin da take so shi take walwala da shi sai da ta dawo sai ta ɗora murhu ta girka abin da za ta ci da mai gidanta jama'a mun fahimta abin da ya faru fa an yafe shi jama'a kuna fahimta to dan Allah idan irin waɗannan misalsalu da Allah ya ba mu su a matsayin abin da za a mana wa'azi da su kai yanzu ka faɗi dabon da za ka yi ka dulmuya a saba ma Allah Allah ya barka zai yiwu wallahi sai dai ka yaudari kanka sai dai ka yaudari kanka makarin fadawa wahala makarin fadawa wahala in dai sabon Allah ne shine tuba kuma taubatan nasuha tuba taubatan nasuha annabi Yunus alaihi salatu wassalam shi wa'azi Allah ya tura shi ya je yayi wa'azi wa mutanensa annabi yunus alaihi salatu wassalam ya tafi ya je yayi wa'azi yana kira to sai ya gamu da kangararrun mutane yana kiran su zuwa ga Allah suna ihu ana hayaniya annabi yunus sai abin ya bashi haushi sai ya bar wa'azin sai ya tafi abunsa shine ma'anan wa zannuni iz dhahaba mughadiban fa zanna allan naqdir alayhi
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Allah ya ce wa zannun an- da annabi Yunus alaihi salatu wassalam iz zahaba mugadiban lokacin da ya tafi ya bar mutanensa a cikin fushi Allah ya ce fa zanna allan naqdira alaihi sai yayi zaton ba za mu yi mishi komai ba fana da fi zulumat Allah ya ce can kawai sai ga annabi Yunus yana kira a cikin dufai a cikin teku Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ya ce sai ga annabi Yunus a cikin matsala jama'a mun fahimta duka waɗannan ababa da suka faru da irin waɗannan manyan manzanni manyan annabawa daga cikin annabawan Allah Allah ya buga mana waɗannan misalsalu ne domin mu fahimci cewa laifi shine ɗan ba na mutum ya fada cikin wahala jama'a mun fahimta laifi shine tuntuɓen da mutum in yayi zai faɗi rubda ciki jama'a mun fahimta lokacin da annabi Yunus ya tafi ya bar mutanensa ba wa'azi an fasa ba kenan tunda an bashi haushi an fusata shi to shi ma ya rabu da su sai ya je ya shiga jirgin ruwa da za a mishi lodi na'am وإن يونس لمن المرسلين Allah ya ce wa inna Yunus laminal mursalin lalle annabi Yunus yana daga cikin manzannin Allah إذ أبق إلى الفلك المشحون iz abaka ila al-fulk al-mashhun Allah ya ce ka tuna lokacin da ya tafi da sauri ya je ya shiga cikin wani jirgin ruwa da aka mishi lodi فساهم فكان من المضحضين to ana tafiya a cikin jirgin ruwa sai jirgin ruwa ya samu matsala an raba teku biyu direban jirgi sai ya juyo ya ce fasinjoji jirgi fa ya samu matsala jirgi ba zai iya ƙarasawa da mu bakin gaba ba me mafita ya ce ɗayan biyu ko dai mu zauna mu sha kurimin- kur- kuruminmu har ta Allah ta kasance ko kuma a rage fasinja a cikin teku kaga wannan jirgin ai eh jirgi ba dai- ba zai iya haiwa da fasinjoji ba dole a rage fasinja a cikin ruwa ko kuma kowa ya zauna to ai ka san akwai ka'ida irtikabu a kafi zarraini ko yawa idan matsaloli suka taso guda biyu kuma ba da a iya kauce musu duka ba to sai a duba wadda ta dan fi sauki sauki sai a rungume ta sai aka ce to ai a rage fasinja ya fi ai a nitse duka jama'a mun fahimta to kuma sai aka ce ba a yi adalci ba haka kawai a nuna wani a cikin jirgin ruwan a ce shi zai fada ko shi za a jefa a ruwa a yi kuri'a wadda kuri'a ta fada kansa ya ji tsoron Allah ya fada kowa sai ya yarda sai aka jefa kuri'a jirgi ruwa annabi Yunus na dauka sai ya dauki ruwa Abdullahi dan Abbas ya ce da annabi Yunus ya dauki ruwa kai mutanen da suke cikin jirgin sai suka ga ai ba amma wannan annabin kara ba in aka bari ya fada ka san dai kai dan malam malam din nan ne akwai inda ake dan daga maka ba sai aka ce to ya kamata a sake kawai ba dai saboda a kubutar da shi ba aka sake jefa kuri'a annabi yunus sai ya sake daukan fadawa ruwa abdullahi dan abbas ya ce annabi yunus na daukan kashi na biyu fadawa ruwa sai ya gane kes ɗinsa ba maganan bacin jirgi bane wata matsala ce tsakanin shi da mahaliccinsa saboda shi ai ya san Allah fasahama fakana min almudhabin sai ya shiga kuri'a kuri'a sai ta fada kansa sai ya zama daga cikin waɗanda aka yi rinjaye aka yi galaba a kansu ma'ana sai ya zama daga cikin wadda za su fada ruwa shikenan annabi yunus kawai sai ya yi tsalle sai ya fada yana fadawa wani kifi kuma ya bude bakinsa فالتقمه الحوت وهو مليم faltaka mahulhutu wa huwa mulim Allah ya ce jiri kifi sai ya lankwame shi wa huwa mulim eh yana abin zargi a cikin cikin kifi Allah sai ya ce فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون
Allah ya ce falaula annahu kana min almusabbihin ba dun annabi Yunus ya kasance daga cikin masu tasbihi ba to shi dama ai ya san Allah idan danjan ta taso ya san ta inda zai kama to sai ya kama tasbihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace ba wata matsalar da za ta taso maka in ka tasa ta a gaba da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin annabi yace da ka ga bayanta lakani ko annabi ya ce duk abin da ya taso maka in ka nace ma abin da addu'ar annabi yunus alaihi salatu wasalam za ka ga kwaranyewa daga wannan al'amari Allah sai ya ce falaula annahu kana minal musabbihin ba dun ya kasance daga cikin masu tasbihi ba lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'asun da zai yi ta zama a cikin kifin har ran da za a tada bayi a ranar tashin alkiyama Allah ce da a cikin kifin zai ci gaba da rayuwa jama'a mun fahimta ai kun ga abin da ya jawo matsalar shine ya bar wa'azi ba a ce ya bari ba ina jama'a mun fahimta shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma da yazo yana da'awa a Makka ana mishi walgau fihi yana yi ana hayaniya ana ihu yana yi ana hayaniya ana ihu Allah sai ya ce mishi fasbir li hukmi rabbika ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكتوم Allah sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasbir li hukmi rabbika kayi hakuri da hukuncin ubangijinka abinda ya dora ka yace ka tsaya akai kayi hakuri ka tsaya akai wala takun ka sahibil huti karfa ka zam karfa kayi irin na mai kifin nan jama'a amin ji ba Allah ya ce mishi karfa kai ta irin mai kifin nan abin da ya samu mai kifin kai ma zai same ka sallallahu alaihi wasallam jama'a muna fahimta duk irin waɗannan abubuwa misali Allah subhanahu wata'ala ya bamu domin dama ya ce ya buga mana kowane irin misali a cikin alkur'ani to duk lokacin da mutum zai yi wani abu na laifi to abinda ake bukata ya gaggauta tuba zuwa ga Allah ya maida al'amarin shi zuwa ga Allah Allah zai yafe shi Allah zai yaye Allah zai dora shi akan miƙaƙƙiyar hanya amma in mutum yayi nutsu ya dulmuya a cikin sabon Allah to abin da ke biyo baya shine walakanci da kaskanci ai waɗannan misalsalu sun haska mana hanya ko ƴan uwa Allah yace innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubita alladhina min qablihim waɗanda ke saba ma Allah ke adawa da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kubitu Allah yace an buga kaskanci akan su kama kubita allazina min qablihim kamar yadda aka buga kaskanci akan waɗanda suka gabace su wa qad anzalna ayatin bayyinat Allah yace hakika mun saukar da ayoyi bayyanannu walil kafirina azabun muhin Allah yace naga kafirai azaba ta walakanci a ranar alkiyama Allah ya tsare mu daga azaba to Allah sai yace yawma yab'athu Allahu jami'an fa yunabbi'uhum bima 'amilu أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد الله يجي يوم يبعثهم الله جميعا ranar da Allah zai ta da bayi baki ɗayansu fayunabbi'uhum bima amilu sai ya ba su labarin duk abin da suka aikata Allahu akbar yawma yab'athuhumullahu jami'an ranar da Allah zai ta da bayi baki ɗayansu ayar baya ba Allah ya ce walil kafiri na azabin muhim ba kafirai suna da azaba ta walakanci yaushe Allah ya ce yau mai yaba asuhumullahu jami'an randa Allah zai ta da bayi baki ɗaya fayunabbi'uhum bima amilu Allah sai ya ba su labari na abin da suka aikata a hasahullahu wa nasuhu Allah ya kididdige abin da ka aikata daki daki wa nasuhu Allah ce su kuma bayi sun manta jama'a mun fahimta a hasahu Allah wa rasu Allah ya kididdige duk abin da suka yi daki daki Allah ya ce wa rasuhu su kuma bayi sun manta ma waɗansu a ciki ai yanzu akwai wani zalunci da kai tun kana aji biyu ko uku a sakandare kai ka manta to da ku haɗu da wadda ka zalunce shi idan an tada kes ɗin sai ka tuna jama'a mun fahimta to malam dan ka manta dan ka manta shikenan abinda ka cuce shi ta sha dan ka manta shikenan hakkin sa ta sha to malam matsalar matsalar malam matsalar shine yau ina a ce abinda muka bata a baya muke kokarin gyarawa aida wannan abin farin ciki ne ga mai imani haka ne ko to yanzu a hakan gobe wani ma zai sake dora wani sabo haka ne ai Allah a cikin alkur'ani ya ce wa uridu ala rabbika saffan على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا Allah ya ce wa uridu ala rabbika saffan Allah ya ce za a bijirar da bayi a gaba ga Allah a filin alkiyama Allah ya ce ga sunan sahu sahu ba za a yi hisabi ba kenan Allahumma hasibna hisaban yasira wa uridu ala rabbika saffan Allah ya ce za a bijirar da bayi a gaba ga Allah sahu sahu Allah sai ya ce musu laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra Allah zai ce gashi duk kun dawo gare ni kamar yadda na halicce ku a karon farko Allah zai ce duk kun dawo babu wani daya da baya nan a wajen ba wani daya da baya nan a wajen laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra Allah zai ce gashi duk kun zo mana baki ɗayan ku kamar yadda muka halicce ku a karon farko bal za'antum allan naj'ala lakum mau'ida Allah ya ce a'a ai waɗansun ku da yawa sun ma yi zaton babu wani wa'adi da dan haɗu da su sun ma ƙaryata alkiyama bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida Allah ya ce ai kun yi zaton ba zan sanya wani wa'adi da za mu haɗu da ku ba waɗansu ai sun ƙaryata alkiyaman ba ai malam idan ka kalli kawai yadda muke rayuwa a duniya ko ba aya ba hadisi wallahi ka san akwai inda za a yi sakayya in dai a duniya in dai a duniya sai ka yi wani abu ka samu sakamako in dai a duniya abinda ka shuka shi za ka girba ƙarya ne a ce jama'a su haɗu su yi irin wannan rayuwar a ce kuma in an watse ta sha kenan wallahi ba zai yi ba hankali wallahi ba zai yadda da wannan ba hankali wallahi ba zai yadda da wannan ba ko a tsarin duniya ai ba haka ake yi ba ko a tsarin duniya ka ce duk abun da ka ci kaci banza haka ne wa wuzi alkitab Allah ya ce to sai a baje littattafai kowa ina da littafi na arran ma na da littafinsa masu gina na da littafi kowa na da littafi kowa za a je gaban Allah da littafinsa kowa da sunansa a rubuce akan littafinsa yau mana da ukulla unasin
يوم ندعو كل أناس بإمامهم Allah ya ce yau mana da ukulla unasin bi imamihim waɗansu malamai suka ce bi imamihim bi ma'ana bi kitabihim za a zo a ɗaga littafi wane wane wane wane idan aka kira ka aka yi ta'arifinka duk filin alkiyama sai ka gane kai ake kira to sai ka zo ka tsaya sai ka zo ka tsaya wa uridu ala rabbika saffan Allah ya ce za a bijirar da bayi a gaba ga Allah sawu sawu laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marra bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida wa wudi alkitab to sai a zo a baje ne ta sai a zube ne ta Allah ya ce fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi Allah ya ce zaka ga mujrimai suna firgice suna razane daga abin da suka gani a cikin littafinsu jama'a mun fahimta? littafi ne gashi nan kowane shafi da fasalinsa idan misalin nan fasali ne da ka cuci jama'a to sai a sa wane da abin da ka cuce shi a rubuce shafin nan wane da abin da ka cuce shi a rubuce waɗannan shafuffukan duka wane da abin da ka cuce shi wane to lokacin da ake buɗe littafin mujurmai masu laifi suna hangen abin da ake buɗewa to idan aka buɗe wani shafi a ƙarƙashin zalunci sai ya ga kuɗin wane jama'a mun fahimta to a lokacin ne zai tuno ashe shekaru kaza a duniya da yayi ya taɓa cutan wani wa wubi alkitab Allah ya ce za a arjiye za a ajiye littattafan ayyukan bayi fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi Allah ya ce zaka ga mujrimai masu laifi sun firgice sun dimauce saboda abinda suka gani a cikin littafin wa yaquluna sai suna cewa ya wailatana ya kaiton mu ya nadamar mu ya shiga ukun mu mali hadal kitab me ke ga wannan littafi ma'ana wai wannan wani irin littafi ne la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa asaha wani irin littafi ne ba shi barin kankanin abu balle babba face duka ya zo da shi suka ce wannan wani irin littafi ne jama'a mun fahimta la yughadiru bi ma'ana la yatruku sagiratan wala kabira wani irin littafi ne wannan littafin bai rage kankani ba balle babba Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira bai za su samu abin da suka aikata a halarce a ranar alkiyama wala yazlimu rabbuka ahadan ubangijinka bai zalintan kowa ubangiji bai zalintan kowa duk abin da ka gani duk abin da ka gani wallahi naka ne shi yasa lukmanul hikima lokacin da ya ajiye ɗansa yana mishi gargadi akan sabon Allah yana mishi gargadi akan duniya ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min kardalin تك مثقال حبة من خردل فتكن في سفرة أو في السماوات أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير ya bunayya yace mishi ya dana ya dan karamin dana don karamin yaro ya ajiye yana nuna mishi waye Allah ya bunayya yace ya dana innaha in takum mithqala habatin min kardali ha yaudu ila al-qasla sayi'a aw al-hasana yace mishi duk abinda zaka aikata duk abinda zaka aikata alkhairi ne ko sharri ne in taku mithqala habatin min kardalin abinda zaka aikata nan idan daidai da kwayar komayya ne daidai da kwayar zarra ne fatakun fi sakratin abinda ka aikatan ya kasance a cikin kurman dutse a cikin bakin dutse kar kowa ya ganka ka je ka huda dutse ka shiga cikin dutsen ka saba ma Allah aw fis samawati ko kuma ka haura sammai aw fil ardi ko ka shiga cikin kasai ya ati bi Allah ranar alkiyama Allah zai zo maka da abin da kake jama'a mun fahimta ka rayu yadda kake rayuwa a masallaci ya zama haka a cikin gida kake kar ka yarda a kace akwai wani gu na addini akwai gun da babu addini jama'a mun fahimta kar ka yarda innaha in takum miskala habatin min kardani yace duk abin da zaka aikata in abin daidai da kwayar komayya ne daidai da kwayar zarra ce fatakun fi sakara abinda zaka aikatan ya kasance a cikin dutse aw fi samawati ko a sammai aw fil ardi ko a kasa ya ati bi Allah ranan alkiyama Allah zai zo ma da kayanka zai zo da shi ko bai zo da shi shine ma'anan fa may ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dharratin sharran yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Allah ya ce fa may ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata aikin alkhairi daidai da ƙwayar komayya Allah ya ce zai ga kayansa a ranar alkiyama amma alkhairi ka aikata kuma alkhairin ka baka gani ba Allah ya ce ba mu haka wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara idan abinda mutum ya aikata daidai da ƙwayar komayya ne na sharri Allah ya ce zai ga kayansa za a nuna mai abin da ya yi. ashe kenan kaga duk abin da muke aikatawa muna tara mu kanmu ne kuma abin mamaki mutane har yanzu ba mu fahimta ba shine lokaci yana ta tafiya lokaci yana ta tafiya lokaci yana ta tafiya lokaci yana ta tafiya lokaci yana ta tafiya a kai ne aka ce kana struggling kana so ka nemi aiki a'a kabinan kabinan an je an maka interview an ɗauke ka yau sai aka ce ka yi ritaya ai ka san tafiya ta yi tafiya kai ai ka san tafiya ta yi tafiya ka san ai tafiya ta yi tafiya ko ba ka da mai maka faɗa ai ya kamata kama kanka faɗa to haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa shekarun al'ummata daga 60 ne zuwa 70 majority na al'ummar inda yanzu za a rufe masallacin nan a ɗau sunayen mu duka a yi kifin a dinga bin mu ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya kaso mafi yawan duka ba za su haura shekara 70 ba annabi ya ce shekarun al'ummata daga 60 ne zuwa saba'in daga sittin ne zuwa saba'in yau fa ta kai ma mutum in ya kai shekara saba'in har hira ake da shi a gidan rediyo haka ne ko ba ka ba to kai kana da arba'in ko kana da hamsin dan Allah ai tafiya ta yi tafiya tafiya ta yi tafiya saboda ka yau duk wanda ka samu duk wanda ka samu shekaransa tamanin sai ka samu a anguwansu sa'o'insa ba su wuce a kirga su da yatsa ba shekara tamanin jama'a haka ne ko ba haka ba haka ne a sahun lafuwa na su Allah ya ƙididdige duk abin da muka yi Allah ce bayi kuma sun manta wani abun sai an ɗauko fayal ɗin tukunna kuma sai ka tuna ashe lokacin da kake karatu a waje kaza akwai wata mai sai da masa a garin tana bin ka ɗari biyar ka gama makaranta ka tafi baka biya ta ba to idan ka ci masantan baka biya ta ba don kai ka manta shi kenan 500 ɗinta ya sha? a hasafin lafi wa nasu ai Allah a ƙur'ani cewa yi wa kullu shay'in wa kullu shay'in wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur Allah ya ce komai da komai kullu shay'in komai fa'aluhu da suka aikata fi zubur Allah ya ce yana nan a cikin littafi wa kullu sagirin wa kabirin mustafar Allah ce duk wani kankanin abu da babban abu an rubuce shi sadara sadara to an rubucen za a nuna maka ba da a nuna maka ba za a nuna to kaga wayewa mana wayewa na addini wayewa shine a ce to irin waɗannan ka tobara da kai sai ka taka birki ma abun sai ka koma baya ka ga badakalar da aka yi a baya yaya za a warware ta kafin ajali ya cin maka amma a wannan ƙauyanci ne kuma a ce ka ci gaba da labta ma kanka ai ba wanda ya fi zalunci Allah ce kamar wanda za a mishi wa'azi da ayoyin Allah yi watsi da shi duk malam abin da ke cikin karatun nan kana ji a'a wane ne wane ne a'a karatu a'a bukari a'a muslim wallahi kawai ka yi nagarta shine karatu ya yi amfani ka yi karatu kuma ka cinye a karatu na rantsa da Allah duk abin da ka karanta a duniya ka haddace alkur'ani ka yi tafsirin alkur'ani ka haddace bukari da muslim ka iya larabci ka iya li'irabi duk abin da ka yi in ba nagarta baka da aƙida mai kyau baka da ɗabi'u masu kyau wallahi kayi karatun banza ba wani abin burgewa a cikin karatu wallahi matukar ba aiki da karatu da kai ba abin burgewa a karatu matukar ba aiki da karatun da kai amin amma abin da ba mu sani ba mu karanta a karantar da mu gane mu gyara wannan shine cinyewa shine burgewa a fagen ilimi amma duk abin da ka iya amma baka da ɗabi'u masu kyau baka da mu'amala mai kyau baka da aƙida mai kyau to me amfanin karatu saboda ka mu yarda mu al'umma ne masu karɓan canji lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu duniyar jahiliya duniyar jahiliya ba a taɓa gurɓatuwa irin wannan gurɓatuwan ba amma da fara saukar da alƙur'ani da rufe alƙur'ani a gama saukar da alƙur'ani shekara ashirin da uku amma sun kyautatu kyautatu wanda duk duniya ba za a samu masu kyautatuwansu ba a shekara 23 ne duka da fara saukar da Kur'ani da kuma karshen da kuma rufe saukan alkur'ani sun canza ku sun canza ba amma mutum na nan yadda bariya yake haka bare yake haka bane yake Allah ya sa mu dace sai mu kwana anan sai gobe idan Allah kai mu sai mu zo mu dora fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin